الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وعشرة المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد هو مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙare buda jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kama wannan yini mai taron albarka yinin litinin wanda yau ya yi daidai da biyar ga watan zulƙida watan goma sha ɗaya cikin watannin musulunci yau hijira na da shekara 445 daidai da goma sha uku ga watan biyar na shekarar miladiya 2024 barkamu da kasancewa cikin wannan maktaba tawa mai taron albarka maktabatu darul ilmi da ke wannan unguwa ta manawaci a nan fadar jihar gombe barkamu da kasancewa domin ci gaba da darasi cikin littafin na halul masail sharshin littafin akadari wadda muke bibiyarsa a wannan maktaba a daidai wannan yini kuma a daidai wannan lokaci idan masu bibiya ba su manta ba a makon da ya gabata mun zo ƙarshen babi da mali yake mana magana game da mustahabbai na alwala mun zo ƙarshen wannan babi in sha Allah za mu tashi a peji na 42 kuma wannan shi ne darasinmu na 19 a shi wannan littafi daidai gabar da maliki cewa waye jibu takalilu a sabi'ul yadayi haka ne ko? waye jibu takalilu a sabi'ul yadayi wajibi ne ga mai alwala ya tsatsefe in yatsun hannunsa wajibi ne wannan kalmomi a kullum ina maimaita mana su domin mu fahimce su kamar yadda malaman fikihu suke kawo su a gurabe daban-daban akwai yajibu akwai yustahabbu ana ganewa idan yace yajibu to abin iya daukan zama wajibi ne babu ba da zaɓi a ciki amma in yayi kalmar in yayi amfani da kalmar yastahabbu to abin a matsayin ana so a yi ne ana so a yi amma bai zama wajibi amma in ya kawo kalma kamar irin wannan waye jibu to ya zama wajibi wannan abin da ya faɗa ga shi mai alwala ko mai wani aikin ibada ya aikata ina ba ta fahimci wannan sai malik ya ce wajibi ne ga mai alwala ya tsatsefe in yatsun hannunsa wa yustahabbu fi asabi'i rijlayn kun ta maimaito ana kuma ita yatsun kafa ana so ne bai zama wajibi ba to kun ga ta inda addini ba ra'ayi bane addini dokoki ne na shari'a bin su shine addini kun ga a kaddara da yan yatsun hannu da yan yatsun kafa ina ne fi daukan datti kafa kaga inda ra'ayi ne sai a ce can ne wajibi a wanke ana ganewa amma da yake shi addini ba ra'ayi bane abinda doka da shari'a suka ce shi zaka yi shi yatsun hannu yafi in yatsun kafa tsafta haka ne amma shi na hannun sai aka ce wajibi ne idan ka zo alwala ka tsatse shi na kafafu kuma aka ce ana so ne ana so ne idan ka zo alwala ka tsatsi biyan yatsun kafa a matsayin yastahabbu ana fahimtar wannan ine wa yastahabbu fi asabi irjilai ana so mai alwala ya tsatsi biyan yatsun kafa shi wa yajibu takhalilu al-lihiya al-khafifa wajibi ne ana ganewa wajibi ne tsatsefe gemu wanda yake khafifa ne ba mai duhu ba ana fahimta gemu tsakatsaki wanda bai cika fuskar nan gaba ɗaya ba to in ka zo alwala wajibi ne ka sa in ya zo ka tsefe shi ne allihiya alkhafifa gemu wanda ba mai yawa ba ana fahimta sai ma dai ce fil wutu'i a alwala idan ka zo alwala gemun ka bai cika da yawa ba to ka sa yan yatsu ka tsefe shi wajibi ne duna al-kafifa sabanin gemu mai yawa shine al-kafifa wanda ya cika fiska to shi wannan ba a ce he ka tsefe shi ba ana fahimta amma wai jibu takriru fil hufli walau kanar katifa shi gemu mai yawa wajibi ne ya tsatsefe shi amma a wanka na shari'a saɓanin alwala a alwala mustahabbi ne ka tsefe gemunka mai yawa amma a wanka na shari'a wajibi ne kamar wankan janaba wankan juma'a da dukkan wani wanka dai na shari'a da ta a yi wanka to idan ka zo Allah ya ma gemu mai yawa to sai ka tsa ruwa ka tsatsefe shi gaba ɗaya ana fahimtar wannan to wannan shine abin da mare yake albayan yani annahu yajibu alal mutawaddi'u ya zama wajibi akan mai alwala an yukhallala asabi'i yadihi ba'daha bi ba'd ya tsatsefi in ya tsun hannunsa sasin su da shaki haka zaka sa an gane ko ka sanya su haka wannan ya shiga wannan wannan ya shiga wannan shine tsatsefiyar ko kai a wankin farko na sunnan nan da ake yi kafin a fara alwala ko kuma a idan ka zo wankin hannu da ake na farilla zuwa gwiwan hannu ka zo tsefe in ya tsunka wannan wajibi ne ga dukkan mai alwala ya tabbatar ya yi haka ya haɗe yan yatsunsa da ruwa ya ya shigar da wannan wannan ya shigar da wannan wannan wannan shine tsife ko kuma ka sa wannan dan yatsa karami ka dinga bin tsakanin su haka ka dinga bin tsakanin su haka yi ma iya cikin tsitsifewa ana fahimtar wannan wannan wajibi ne ga mai alwala ya sabarwa da kansa wannan maliki cewa ba'adu habi ba'adu sashen su da shafi ne ta haƙiƙi wusulul ma domin ka tabbatar da ruwa ya shiga tsakani wannan shine hikima tsatsefewar zai baka tabbacin ruwa ya game tsakanin su gaba daya ruwa ya shiga kowane sako da lungu na tsakanin ɗan yatsa da ɗan yatsa idan ka tabbatar ka tsatsefe to wannan zai baka tabbacin cewa ruwa ya ratsa kowane ɗan yatsa tsakaninsa da ɗan ƙunshi wanda kuma game gaban alwala da ruwa wajibi duk inda aka ce a wanke shi a alwala to game shi da ruwa wajibi barin wani gaba da gangan ruwa bai taɓa ta ba ka sani to alwala ba ta yi wa ko da ka yi sallah ba ta yi wa amma idan da kuskure ne kamar lam'a mun karanta a makon da ya gabata ko idan sallar farilla ce ka tuna da wuri to za ka sake wanke wannan gun da bai taɓa ruwa bai taɓa ba a gaban alwala na farilla in ya tsawaita a gabar farilla ne to alwalar ta rushe kuma sallar ma ta rushe amma idan a gaba ne na sunna ko mustahabbi ka bar lam'a sai bayan ka yi sallah ka tuna to za ka wanke wannan gun domin sallar gaba amma wannan sallar ta yi an fahimci wannan to wannan shine abin da malai faɗa wajibi ne dukkan gabar alwala fiska ne hannaye ne kafafu shafan kunnuwa shafan kai to ka tabbatar da kowace gaba da aka ci a wanke ko a shafa ka tabbatar ruwa ya ce wannan gun amma idan da niyya ko da ganganci gaban farilla kamar fiska da hannu da kafa da shafan kai ba ka yi ba ko wani gaba ba da samu ruwa ba to alwalar ba ta yi ba kuma sallar ma ba ta yi wannan maza da mata haka dokar su a gane ko maza da mata haka dokar take wajibi ne a tabbatar da kan cewa alwala an game dukkan gabai da ruwa kamar yadda malam ya faɗa ana fahimta sai malam yake cewa litahqiqi wasulul ma domin ka tabbatar da ruwa ya higa tsakanin ko ina da ina li hadisi bin abbas hadisin abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya kare da shi shine radiyallahu anhu Allah ya kare da su da shi da mahaifinsa dukkan sahabbai anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kal annabi rahma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce idza tawadda'at idan za ka yi alwala fakallala asabi a yadaika ka tsatsefi in yatsun hannayenka wa rijilaika sannan da kafafunka rawahu ko kuma ahmad wa imamu tirmidhi da imamu ahmad bin hanbal da imamu abu isa a tirmidhi suka sun fito da wannan hadisi wa annahu yastahabbu hadha at-takalil fi asabi irjilayhi wannan tsatsefewar tana zama mustahabbi ko abin da ake so amma ga yan yatsun kafafu ki yan yatsun hannu wajibi ne wannan karatu mun ya gabata ko kuma an fahimta amma yan yatsun kafa ko mala ya ce mustahabbi ne ana so mai alwala ya tsatsefe yan yatsun kafafun shi shi ma kuma yadda ake tsefewar wannan ɗan yatsan ake sawa bunsar ine ƙaramin ɗan yatsa a dinga sa tsakanin yan yatsun kafar ana sawa ana sawa kuma ana zuba ruwa ana fahimta ana sawa ana sawa ana zuba ruwa lokacin da kake wankewa wani shine tsatsefe yan yatsun kafafu kamar yadda hakan ya zama doka a shari'a an fahimci wannan sai malik ke cewa littisaki asa littisaki asabi'ihima domin ka tabbatar da su ma ruwa ya sadu da junansu fala haraj babu laifi fi tarkil mubalaga a idan ba laifi bane idan baka zurfafa ba a tsefi in ya tsunga babu kenan shine al mubalaga a ce ka zurfafa abin kayi shi da yawa to idan baka yi wannan ba laifi bane ba wal mashhur magana mafi shahara fihima a cikin al'amarin tsefe ‘yan yatsu da tsefe ‘yan yatsun kafa sai male ce mandubu abu ne wanda ake so a yi in aka ce mandubun iya ɗaukan matsayin suna iya ɗaukan matsayin musu haɗu idan kalmar mandubu ta zo a yaren malaman hadisi to suna ne idan mandubu ta zo a yaren malaman fiƙi kuma musu haɗu ana fahimta sai male yake cewa a falihaza kala fi risala haka nan aka faɗa cikin littafin risala wa taqlilu aqyabu lin-nafs yi tsatsefewar na ɗan yatsun kafafu ko ɗan yatsun kafa to aqyabu lin-nafs an fi son sa a rai aqyabu lin-nafs zai fi baka kwanciyar hankali a ranka ana ganewa zai fi kwantar ma da hankali da tabbatuwa akan yaqini shine malam mai risala abu zai alƙirawa ne ya faɗa a risalarsa takalilu atsebu lin naf ka tsatsefe in yatsun kafafu sannan ka tsatsefe in yatsun kafa wannan atsebu ne lin nafsi ya fi kwanciyar hankali a rai ga shi ne alwalaki ana gane wannan sai malai ke cewa wa aidan a littahaƙuƙi bara'ati zimma kuma domin ka tabbatar ka sauke nauyin da yake kanka shi ne bara'atin zimma nauyin da shari'a ta ɗora ma shari'a ta ɗora wa masallaci ne nauyin ya game gaban alwala da ruwa duk gabar da aka ce a wanke to wajibi ne doka ta ɗora ma dole ana ganewa to sauke wannan wajibcin da kwantar da hankali game da wajibin to in kai tsatsefe ɗin sai ka fi samun tabbas ka sauke nauyin da yake kanka shi ne bara'atin zimma ka kubuta daga nauyin da shirya ta tura ana ganewa wal hadisi al-mustawrid fi shaddad akwai hadisi da yazo daga shaddad bin aus kenan kale ke cewa ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tawadda yace shi idon sa ya nuna masa ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana alwala fa khallala asabi irjilaihi bi khunsarihi ko bi kinsarihi ya ga manzo Allah ya tsatsife in ya tsatsafansa da dan kurinsa ine kinsa wannan dan yatsa karami din nan iya sawa iya tsefewa iya sawa iya tsefe iya bidu kun ga wannan gabar ya yan uwa da yawa daga cikin ma'alonan ta ba sa yi ko ba gaskiya ba musamman wanda zai zo fiye da din nan ya bari an yi kama zai tawo a kuce kaga wannan bai samu nutsuwar ma da zai yi wannan aiki ba kuma hatta su malaman fiƙi su ne wani lokacin masu ɗan sassauci to ya ce game da ƴan yatsun hannu wajibi ne ba waye jibu tafkirir a sadiƙo da dai ne ya ce kuma duk abin da malamai suka ce wajibi ne in ba ka yi ji ba to abin da yake gaba yiwuwa ya sa nake faɗa da sallah da alwala ba yake gaggawa ba ne ya sa Allah ya yi wa sallah lokaci ba a ce kawai duk lokacin da aka ga dama a zo a haɗu a yi sallah ba a ya bata lokaci in dai kuma kai sallar ta dame ka da gaske to za ka mata ne aƙalla daga alwala zuwa sallah ka ware mata minti sha biyar zuwa ashirin duk kwamitimin tsinka a zahar ce la'asar ce su ne wanda aka fi yin su lokacin hada-hada wani iya kasuwa wani iya ofis wani iya gona da sauransu to ka tabbatar cewa in kana so ka yi sallah yadda ake so kuma yadda hankalinka zai kwanta to aƙalla sallah ka ba ta minti 20 aƙalla masallacin da kake sallah ana sallah ƙarfe ɗaya to tun ƙarfe goma sha biyu da arba'in ka rufe inda kake ka je ka nutsu ka yi fitsarinka ka yi tsarkinka cikin nutsuwa ka yi alwalarka a nitsi ka je gun sallah har ma an ka samu dama ka yi nafila kafin limin to wannan irin wannan nutsuwa ake amma ka bari sai da liman ya zo an tada ikama sannan kake zaka to masallaci to dan Allah ina zuwa dake babu kuwa ko manzo Allah ce idan za ku zo sallah fa atuha bisatini tulwika ku taho masallaci kin nutsuwa da bi a hankali ba a san wannan gaggawa ita fa wannan ibada ta sallah fa in kace dan ita ma Allah ya halice mu ba kai ne ba ya ce wa maka laƙatul jinna wal insa illa liya abudu ban halarci mutane da aljinu ba sai don su bauta mini kuma dukkan bauta sallah ce a gaba da kowace irin ibada in ji abu bauta ne za a motsa jiki a yi wa Allah bauta to sallah ce a gaba a taɗa wafi da sa'ayi to sallah tana gaba to kun ga ashe sallah ba abin wasa ba ya sa manzon Allah ke ta farkon abin da za a fara bincikawa aikin bawa a gobe da kiyama sallah ce farko kana mutuwa mala'ikun duba aiki suna zuwa sallar za su fara duba idan Allah ya taimake ka sallaka taje lafiya to manzo Allah ya dukkan ayyuka kuma su sun sha idan sallaka ta zo da matsala to ba aikin da zai ta da sallah yasa malamai suke cewa sallan nan da ka gani guda biyar a kullun kamar ruwa ne shi ruwa duk abin da ya baci ruwa iya gyara shi a yi fitsari a yi najasar bayan gida a yi kwata a yi datti duk ruwa iya wankewa amma idan ruwa ya bace da zai wanke da akwai sai dai zuba ruwa to haka sallah take idan ka yi sallah mai inganci to inda ka samu kuskure ya azumi inda ka samu kuskure a zakka inda ka samu kuskure aikin haji inda ka samu kuskure can da can da can to sallah za ta iya gyara wannan gurare amma idan sallah ba ta zo daidai ba azuminka zakarka aikin hajjinka bai iya ta da ita bai iya ta da ita ana gane wannan da saboda ka wajibi ne mu kula da wannan ibadar ya kuwa mu guji shedan ya sa mana son wani abu ko ya bujiro mana da wani abu lokacin sallah har ko mu bai wancan abu muhimmanci mu kibiya sallah muhimmanci wannan halaka ce sa'id al-musayyib Allah ta'ala ya ƙara masa rahama sa'id bin musayyib an ce ya taɓa shekara 25 ba a taɓa ikama ba ya masallaci ba a taɓa ta da ikama tsawon shekara 25 ba ya masallaci ba fota 25 ba ba kwana 25 ba shekaru 25 ba a taɓa yin ikama bayan ikama ya zo masallaci ba iya masallaci ake ikama sai dai shafi shekara 25 yawon ya sa imam mali yake cewa man fatattu qira'atul fatiha faqad fatattu khairan kafiya duk wanda sai da liman ya gama karanta fatiha ya zo yi juna to alkhairi mai yawa ya kuɓe shi ba fa a yi rukuyi ko ka zo da ƙyar kana rukuyi a bakin ƙofa kana shigo a dudduke ba a a karanta fatiya har a ce amin ba ka matsalaci to imam mali ya ce alfiri mai yawa ya kuɓuce to kun ga bayan allah da suke biyawa sallah muhimmanci ne ba abin da ya ishe ga gabansu a gaba da sallah babu duk abin da suke inda ya sallah ta zuwa suna fatsewa yasa shari'a ta ba da dama a kira sallah duk inda kake kaji kiran sallah to ka fatsi abin da kake ana ba da interval wajen minti goma akalla kafin liman ya zo a tada sallah duk abin da kake birfe in alwala ta masallaci in kana wannan zaka ga ranar sa tun a duniya ma tun a duniya wala za gara na rona amma duk mai wasa da sallah shi ma kafin ya mutu sai ya gane gurgurar sai ya gane gurgurar ana fahimtar wannan daga cikin babban abin da tsayi da sallah da ba ta kulawa ta cewa ɗan adam gata tana hana yi zunubi tana hana yi saban Allah inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar in dai kana sallah yanda shari'a ta koyar kana yin ta da ilimi to babu shakka ba za a sami ka kana aikata kaba'ir zunuba wannan alƙawari ne daga Allah za ta zamanto kariya gare ka game da aikata manya-manyan zunubi Allah zai ma wannan kariyar wannan kariyar sanadiyar sallah kuma kuncin zuciya ka ji zuciyarka kamar za ta fashe don kunci to shi ma yin sallah a lokaci ya maganuwa dukkan wata damuwa idan ta same ka in dai kana kulawa da sallah wallahi sai Allah ya sassauta mai ta zuciyarka sai Allah ya baka madida irin wannan ɗacin ran da mutum ya kama zai fashe to babu shakka rashin sallah a lokaci ya haifar da wannan musulma ana fahimtar wannan ayi aiki ko kai mutane ko ko yawa to iman salis ya ce shaida ne saboda kai yin sallah a lokaci akwai abubuwa dewa da suke karewa dan adam kai wani ma an ƙara muku kun ga kuncin rayuwa mutum ya rasa yadda zai yi ba gaba ba baya wallahi ka ka kwatanta yin sallah a cikin jami'i kai sati kana wannan kuncin rayuwar nan mafi tsanani wallahi sai Allah ya fada ke daga cikin sa alƙawarin Allah ana fahimtar wannan saboda ka lalle ilalla mu bawa sallah kulawa sannan kuma duk ka'idojin da ake bi wajen yin sallar mu bi wajen kulawa da tsarki kulawa da alwala wannan abu guda biyu suna da muhimmanci ka san yanda ake tsarki a shari'a ka san yanda ake alwala a shari'a ka yi wannan sannan kuma ka san yanda ake bin sallar a shari'a aiki ne na ilimi da nutsuwa yasa Allah ya aiko manzon Allah dan ya koya mana wannan bayan manzon Allah ya koma ga Allah ya bar sahabbai suka yi tai ya bar tabi'in tabi'u tabi'in duk gaina har abin ya zo ya gata abin bai tsinke bai yanke ba in baka sani ba je ka tambaya ko samu gun da ake karatu da yake munasaba da sallah ka je ka zo na kalaji wannan wajibi ne kai wa kanka wannan baka da gatan da yafi wannan wallahi amma gata a zo ana koyar da kai yadda za ka bauta wa Allah baka da gatan da ya wannan ko da za a kira ya ka baka kuɗi a baka kuɗi in dai kana da imani bai kai wannan gun muhimmanci inda kuɗin da za a baka a duniya zai kare ma a duniyar ma ba shi lokaci zai kare ma amma abin da ake faɗa ma yanzu nan to har lahira za ka tambaye wanda kuɗin ba zai ma amfani ba yau malayan ba umalun wala bari saboda ina kira gare mu da babban murya mu bawa ibada kulawa musamman sallah mu ba ta kulawa za mu ga yadda Allah kuma zai kula da ana fahimtar wannan to ma maliki cewa a shaddad bin auf yace ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsitsefe in ya tsun kafafunsa da kunsarihi da wannan dan yatsansa dan kuri rawahu abu dawud da tirmidhi wa wa annahu yajibu aidan ala al-mutawaddi ya zama wajibi kan mai alwala an yi kallila lihiyata hulhafifa ya tsatsefe gemunsa marar yawa marar duhu an gane ko ne hafifa gemun da bai da duhu to ma'alwalanci idan ya zo alalawa jibi ne sa ruwa a hannunsa ya tsefe sai dai mai tambaya zai ce kuma a wani lokaci ake zai jiwa an gane ko a wani lokaci ake tsefe a wanke fiska ne tunda wanke fiska har gemu iya cikin fiska ranna ce muku har karkashin haba iya cikin area fiska idan ka zo wanke fiska ruwan da ya gangaro ya zo kan geman yarda ya kasa in ya zo haka sai ki kiran daya biyu uku yayi in gemun ka baki da yawa amma idan me yawa ne abin da ake so koi ka sa ruwan ka shafe ka haka shikenan ka gama da wannan shine abin da malaki wa amal kasifa amma gemu mai yawa mai duhu fa innahu yake fihi an yamassaha bil ma ya ishe ka shafe shi da ruwa kawai an fahimta idan ka sa ruwan alwala wanke fiska ka wanko fiska da dan ruwan da zai rabu kawai shafe kan gemun yayi shi ba a ce dole sai ka tsaye ba zai baka wahala ana gane wannan yawa sai malik ke cewa a wa anna wa anna hadha takhalil wajibun fil ghusli amma shi gemu duk yawansa ko da zai kawo kirjinka to idan ka zo wanka na shari'a sai ka tsefe shi ana ganewa tsefe gemu duk tudunsa duk kaurinsa duk duhunsa to wajibi ne idan ka zo wanka na shari'a walau kanar kafifa ko da gemu mai yawa ne la tadharul bashara ko da zai rufe ba a gani fata da jikin mutum albashara shine fata da jikinka to gemun duhunsa da yawansa ya hana ba a ganin fatar ma jikinka to sai ka sa ruwa ka tsife wannan gu amma a sha'anin wanka na shari'a an fahimci wannan malik ya cewa a tahataha ko la tazharul bashara tahataha wanda karkashin gemun ya hana ga fata da jikinka li hadisi ibn abba li hadisi ibn abbas radiyallahu anhuma hadisin abdullahi dan abbas Allah ta'ala ya kare yadda da su da shi da babansa gaba daya anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama tawadda'a marratan marratan haka ne yayi alwala wanki daidai ina tsammana anan gun na faɗa muku idan aka ce an yi alwala marratan marratan ko marratan marratan ko salasan salasan na faɗa muku iya gaban da yake daukan wannan an fahimta idan aka ce manzan Allah an rawaito ya yi alwala wanki daidai kamar wannan hadisi ko ya yi wanki biyu kamar wani hadisin da zai zo ko ya yi wanki uku uku kamar yadda zo hadisin a usman ɗan affan to akwai wa'ansu ɗaiɗai kun gaɓoɓi wanda haka a suwa ke ne saɓanin sauran kamar fiska idan aka ce manzan Allah ya yi wanki ya yi alwala marratan marratan to fiska sau ɗaya ya wanke ta hannu ma sau ɗaya wanke ta ƙafa ma sau ɗaya wanke ta idan aka ci yayi marrati ne marrati to fiska sau biyu ake wanke ta hannu ma sau biyu ƙafafu ma sau biyu idan aka ce salasan salasan to fiska sau uku hannu sau uku ƙafa sau uku amma shafar kunne shafar kai shaka ruwa facewa kuskure baki duk wannan idan aka ce marratan marratan ko marratan marratan ko salasan salasan baya shafar waɗannan gaba an fahimci karatu idan aka ce ma'aikin Allah ya yi alwala mai wanki ɗaiɗai to inda yake sabunta wanki ɗaiɗai da bibi da uku uku fiska ce da hannaye da ƙafafuwa fiska hannaye ƙafafuwa an fahimci wannan to shine mala yake cewa an rawaito manzon Allah ya yi alwala maratan maratan rawahul jama'a ma'ana sahabbai masu yawa su rawaito wannan hadisi illa musliman fi albabi ghairahu sai dai imam muslim a cikin littafinsa ya faɗi ya kawo waninsa a bani ma'ana iya nufin cewa imam muslim bai kawo hadisin ba wal marra al wahida la tusilu al ma ila tahta al lihiya male ce ce wanki ɗaya fa in wankin ne kawai bai kai ruwa ƙarƙashin gemu ma'a kasfatiha ma'a kasafatiha idan gemun iya da yawa idan wanki ɗaya ne to ba zai isa a ce wannan wankin ya sadar da ruwa ya shiga ƙarƙashin gemu mai yawa wali annal ahadis almuttafaq ala sihhatiha mala ce amma hadisai da aka samu tabbaci wajen ingancinta fi sifatu wudu'i wudu'ihi alaihi salatu wassalam a cikin siffar alwalarsa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam lam yaji fiha dhikru takhlil bai zo ba ambacin tsefe gemu mai yawa a alwalar gemu kaɗan fi aka rawaito manzan Allah iya tsefewa amma gemu mai yawa ba a rawaito manzan Allah iya tsefe shi a alwala ba fahiya a da'ifa kama kala malik idan an ma samu hadisi an ce gemu mai yawa manzan Allah iya tsefe shi a alwala to hadisi ne mai rauni kamar yadda imam malik ya faɗa wa amma a hadisu takhalil amma hadisan da suke magana game da tsefe gemu fadaifatun gemu mai yawa fa ake magana ko fahimci magana gemu mai yawa kuma tsefe shi a alwala to ya ce ko da za ka ga hadisin da ya zo kan wannan hadisi ne mai rauni aka imamu mali ya faɗa Allah ya ƙara masa rama qala malik wa ahmad wa abu hatim aka nan imamu malik da imamu ahmad da abu hatim suka faɗa walakinnaha waradat fi dariqi 16 rawiyan amma hadisi da ya zo wajen tsefe gemu a alwala gemu marar yawa to ya zo ta hanyoyin rawuyayi har mutum goma sha shida an gane ko yafidu majmu'uha anna litakhlil aslan to wannan zai tabbatar da kan cewa tsefe gemu a alwala marar yawa to iya da asali a shari'a masalifu dilala fi sharhi risalatul qayrawani wannan magana tana wacce littafi na masalifu dilala wa dalilu wujubu takalilul lihiyati lijanaba wajibcin da ya tabbata wajen tsefe gemu mai yawan da mara yawan a wanka na janaba walau kanat kasifa ko da gemu mai yawa ne qaulihi sallallahu alaihi wasallam fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inna tahta kulli sha'aratin janaba a karkashin kowane gashi akwai janaba karkashin kowane gashi yasa wankan janaba daga cikin daga cikin sharɗansa akwai game jiki da ruwa wajibi ne wannan iya cikin sharaɗi na wanka niyya da game jiki da ruwa an fahimtar nan wannan ɗaya biyun in ɗaya ba ta samu mato ba wanka biyu ba daga cikin abin da yake zama wajibi ga wanka na shari'a shine niyyar wankan ka zuce da kuma game jiki da ruwa ko ina ya zamto kana da tabbacin ruwa yake ba wannan shine abin da malai yake shi gemu ko yana da yawa to wajibi ne ya tsitsefe shi a sha'anin wanka kamar yadda malai ya abbara a wannan sai malai yake cewa a wa dalili wujubu taqlilul lihiya fil janaba walau kana kasiba qawluhu sallallahu alaihi wasallama inna tata kullu sha'ratin janaba karkashin kowane gashi akwai janaba fa gasilu sha'ara wa bashara wanke jikin ku shine albashara fatar jiki ta taba ruwa ta abuwan sha'ara fagisilu sha'ara duk gashi goyi gashin kai ne gashin gemi ne duk gashi dai a jikinka a wankan janaba aka zuba mai ruwa kawai wankul bashara ku tabbatar jikinku ya gamu da ruwa duk inda fatar jiki ke tabbatar da ruwa ya ci rawahu abu dauda wa tirmidhi wa ibn majah wal baihaqi wadannan malaman duka sarawaito wannan hadisi a bayimta wannan karatun da muka yi yanzu abu biyu zuwa uku ke koyar da mu wajibcin tsefe yan yasu na hannu a alwala da mustahabbancin tsefe yan yatsun kafa a alwala da wajibcin tsefe gemu marar yawa a alwala da shafar gemu mai yawa a alwala shafa ba tsatsefewa ba da kuma wajibcin tsatsefe gemu mai yawa da kaɗan a wanka na shari'a wanda shi ne dunkulallen wannan fitara ko wannan fasara din an bai jana malik ke cewa na waƙi da yoro abinda ke warware alwala ku kuma kamar yanzu mun gama alwala ke mun yi farilla mun yi sunna mun yi mustahabi dukkan alwala to me zai jawo wannan alwalan ta warware shine abin da malam zai karanta alwala ta yi ta yi ta gamu ta gamu lafiya lafiya yi to akwai wa'ansu abubuwa da shari'a ta sanya idan har sun faru da kai da ni da ita to alwalan ta wuri sai an saki ana fahimta sai malik ke cewa qala shaykh rahimahullah faslun nawaqid al-wudu wannan fasali zai mana magana game da abin da yake warware alwala sai malik ce ahadasun wa asbabu akwai ahadathun akwai asbabu ahadathun shine faruwar abu wani abu ya faru da kai to abin in iya cikin abin da shari'a ta kayyade ko ta iyakance to al'amaru akwai kuma asbab shi abin ba shi bane yake warware alwala amma sababin su ne ke warware alwala an fahimta duk zai muku bayani akwai ahadasun akwai asbab ahadasun shine abin da zai faru da kai din asbab kuma sanadiyar abin ya faru sai Allah ta warware sai maliki cewa fal ahadasu kaga hadasi abin da zai faru da kai akwai albawu fitsari idan kai alwala kai fitsari alwala ta warware wal ghaid da bayan gida idan kai alwala kaje kai tsugunnan bayan gida to alwala ta warware warihu da fitan iska idan kai alwala kai fitan iska to alwala ta wurwa an gane ko wal mazi wal wadi da fitar mazi daga jikinka ko waji to duka wannan su ma suna warware arna wannan suna cikin asba abubuwan ahadas dai ahadas ahadas suna ciki an bai jannan fitsari ko da irin kubce wannan yayi ba da niyya ba in dai ka tabbatar fitsari ya fita daga cikin ga tsoron sauro in dai mutum ba matsala gare shi ba ta yoyin fitsari masu yoyin fitsari wannan an musu sauƙi su sallar su a haka tunda jinya ce da rura ce bayan da za su yi amma lafiyayyen mutum ko namiji ko mace to in dai fitsari ya daga ko da ɗigo ɗaya ne to an lafi taro amma masu ciwon yoyon fitsari ko matsalar sansanatul bauli to waɗannan shari'a ta ba su dama idan sun yi ko da tsarin ya zuba suna son abawa sai amince nan sai ga'id bayan gida shi yasa dama shari'a ta ce kar yi sallah matukar kana jin bayan gida ko fitsari la salata lidafi al-ahbasani wala li hadrati ta'am idan ka matsu da fitsari ko ka matsu da bayan gida ba shi kai sallah ba ka je kai domin sallah kayan nutsuwa ne duk mutumin da ya matsu da fitsari ko ban gida bashi da nutsuwa ai an fahimta haka nan idan kana jin yunwa ga abinci to ka fara cin abincin sai kai sallar idan baka ci abincin ba za a yi magudi a sallar ko ba gaskiya bane wallahi ba za ka yi tunda yake bukata ba za ka gaggauta dai kai haka to amma ka ci abincin ka nutsu sai kai sallar ka daga baya haka shari'a ta ce abu na gaba rigi fitar iska daga duburanka idan ka yi alwala iska ta fita daga duburanka to shi ke na alwashawar amma shi ma wani lokacin ce ɗan ya kama wasu wasu har mazan Allah kuma ya faɗin mafita game da wannan wasu wasu akwai mutumin da zai alwala sai ya ji kamar duburansa ta motsa kama to wannan a galibiyar shi ɗan ne yake zama da wannan wasu wasu ya sa mazan Allah ce in dai kana da wannan matsalar to ya baka mita idan kai alwalanka kake jin kamar kayi rigi kamar baka yi ba abin ya aure ka to ɗayan biyu sai ka ji ƙaran fatar iska ko ka ji wari to wannan tabbata alwala aure ka amma in ɗan motsi ka ji haka baka ji wari ba baka ji ƙaran iska ba kuma hakan kamar ya zame ma al'adanka yanayinka to ba ce ka da baka ci gaba da ibada an bai fitar da kyau ko haka manzo Allah ya faɗa hadisi sallallahu alaihi wasallam mazi me ake nufi da mazi mazi ma'un ne rafiqun yakhruj inda sha'awa sha'awa asubra wani ruwa ne yake fita daga jikin dan adam rafiq mara kauri haka a yayin sha'awa karamar sha'awa ko kallo ko sha'awa musamman ga gwagware ko tuzurai wanda sun isi aure din nan an gane ko to a galibi sun fi haɗuwa da wannan matsalar dama wani kallo zai yi wani kuma tunani ne zai haka da yi aune ba sai mazi ya fita daga jiki to idan mazi ya fita daga cikin kima da wata rawa dole sai an sake adara waji kuma wani ruwa ne wanda ya fi mazi kauri amma bai kai mani kauri ba shi kuma a galabiya a ƙarshen alwala yake fita afuwan ƙarshen fitsari ƙarshen fitsari ya fi zuwa ƙarshen fitsari to shi ma wannan ka kula musamman gwagware ko tuzuran da ba su da aure su kula da wannan inda dukkan sha'awa ta fi irin waɗannan abubuwa ka kula baka cikin wannan matsaloli da mala ya kawo to a takaice mala ya kawo waɗannan a matsayin ahadas abubuwan da in sun faru da kai to alwala ta warware an fahimta nan sai ya ce wal asbab kuma sabbuba da sabbuba ne na in sun faru to alwala tana warwarewa in sun faru amma ba don su inda jisa bane sai male ce a nomu saƙi kamar bacci mai nauyi kaga bacci ai ba na ji zamani kuma bacci gundarin baccin ba shi bane yake wurare alwala abin da zai faru cikin baccin baka sani ba inda zai wurare alwala iya sake cewa a wani hadisi kamar yadda ibn hajar ya kawai cikin bulugul maram yake cewa al'aini wa ka'u fiha su idanuwa ba ka bacci idan ka biyu to kamar su ne makullin duburarka duk abin da duburarka ta motsa ta inda idan ka biyu ne ka sani ko ba haka bane amma idan ka yi bacci ba wannan tsaron babu shi ya sa shari'a ta ce in dai ka yi bacci mai nauyi kawai ka sake alwala akwai yiwuwar wani abu ya fita daga cikin da baka sani ba tunda dan gadin bai sani baya na ido shine dan gadin dubura dama amma idan kai bacci to shikenan istadalaqa alwi'a istadalaqa alwi'a haka manzon Allah yace wannan tsaron ya tafi ba shi saboda ka zaka iya yin rihi a ainihin bacci mazi zai iya fita wadi zai iya fita kai har ma mabarki ake yi mamani ya fita ko ba yi kaga magana kenan idan har kai bacci ne nauyi kai ta cin kori to shi kenan magana a rula babu ko da ko ba komai a jikin naka ko da ba abin da kai inda kai bacci ne nauyi to Allah dawaro an fahimci wannan sai malik ya tahili no mustaqil wal igma da an gamo mutum irin an gamo da aljanun nan la qaddar Allah yayi alwala ya fito koyi yayi an gamo da aljanu to shi ma wannan an gamon da aljanu mutum ya fitar ga hayyacinsa din nan to shi ma iya warware yaro abu na gaba sai a sukur maye mutum ya yi alwala kuma ya yi maye la ƙaddar Allah to shi ma wannan mayen iya warware alwala wani jinun da hauka mutum ya yi alwala sai ciwon hauka ya sani ko da na minti ɗaya ne to wannan ciwon haka iya shiga jikin mai alwala da tauron ana fahimta sannan wal kubla da kis sumbatar matarka idan ka yi alwala ka sumbaci matarka to alwala tauron amma kar ku ji ko da karatu zai zo a wani gun an ce manzon Allah yana yi zai alwala sai ya sumbaci matarsa ya fita masallaci ya ce li anni amliku kum ala uhud manzo Allah ce na fi ku mallakar gabaina sallallahu alaihi wasallam kaga manzo Allah in yake ba manzo Allah bane kai tukururu bakin fata ba mafari ba ai kaga ba za ka hada kanka da wannan amma manzo Allah zai iya yi lafiya kalauci Allah ya bashi mallakar gabansa gaba daya an bayyana wannan to an ji wannan ko sai wal masul mar'a shafar mace shi ma iya rore alwala amma shafar wace iri kuma da wata manufa shine malamai suka dinga tattaunawa ki imamu shafi'i Allah ya masa rahama Muhammad bin Idris ya ce in dai kai alwala kawai hannun ke taba mace baliga kawai alwala dauron ko matarka ce abinda imamu shafi'i ya faɗa ke inda Allah ya ce aula mastumun nisa يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء أغانيكو شافن مچي لستم النساء اللمس الله يجي to shi imamu shafi'i sai dau lamsu bi zahiriha ya ɗau shafar-shafar kawai malaminsa kuma imamu malik Allah ya masa rahama sai ce lamsun da waccan ayat take nufi jima'i take nufi ba mu jaridin shafa ba ana ganewa ya sa anan suka samu bambancin fatawa a wannan imamu shafi ya ce ko ka yi alwala ka manta hulanka a ɗaki ka ce wance mai komin hula zan je masallaci a garin mai koma hulanka taɓa hannunta to imamu shafi ya ce ka sake alwala ha ya kuke kallo a haka ne haka ya faɗa imamu shafi eh ya ce ko ka ce kin ce wance mai komin agogona na manta shi a ɗaki ba nuhu lata zan je masallaci in dai ta mai koma hannunka ya taɓa nata wajen karɓar ta shi na ratauro wannan fatawar shafi awa ke amma imamu malik sai ce taɓawar sai taɓawar sha'awa kuma da niyyar jin daɗi idan ka yi alwala ka kama hannun matarka don sha'awa ko jin daɗi alwala ta wurin amma idan by mistake ba wani zancen sha'awa ko jin daɗi ko ba niyyar haka ka hannunta ya haɗu da naka ko ka taɓa hannunta ko kuka gogi juna za ka je masallaci wanda baya bawar rai alwala haka yi ma mali ya faɗa to a wace fatawa kuke ku yanzu kun dawo kun dawo malikawan kenan daga da wannan yin shi ne ba taurin imam malik kuma gaskiya ta fi goyon bayan malamai da yawa gaskiya amma wannan imamu shafi ya dan kawo abin ne ya yi tsanani da yawa gaskiya Allah ta'ala ya samu da shi da wannan iya cikin lastumun nisa iya cikin allamsul mar'a ba ko ta irin shafa ba sai ya shafa da kasadin lazza kuma wujudun lazza yawa da niyyar jin daɗi kuma ka samu jin daɗin to shi ke dan alwala ta warware an gane ko wallamsul mar'a in kasadan lazza kaga dake wannan shi ma ba maliki ne fiqhu malikiya ne wannan sai ce taba mace da niyyar jin dadi to shikenan alwala ta warware ah wa masu zakir bi batin likaffi daga cikin abin da yake warware alwala shafan al'auran ka da nan cikin yan yatsunka nan asabi kai nan afwan daga nan zuwa nan sune yan yatsu ko to an ce batinul asabi nan ake nufi cikin yan yatsu in aka ce kuma batsun da kaffi nan ake ne nan shi ne kaffi nan kuma shi ne asabe to idan kai alwala a garin tsaura wando ko wani abu nan ɗin yatsunka cikin ɗin yatsunka suka taɓa al'auranka to alwar tauron an fahimta to shi ma akwai malaman da suka ce ba kowace irin taɓa ba in ba mistake ne tsaura wando ko wani abu ka taɓa wani ba matsala ba ne wa'ansu malaman sun ce taɓawan sai da niyya ko da wata manufa to shi ne abin da yake warware a ranar ka taɓa al'auranka amma in ba mistake ne wajen ɗaura wanda ko wani abu ka goge al'auranka da hannunka sun ce ba matsala ba ne haka wa'ansu malaman suka bara an fahimci wannan awu bi batinil asabe batinil kaffi shi ne nan cikin tafin yan yatsu batinil asabi kuma shi ne nan cikin yan yatsu ko nan ɗin ko nan ɗin inda ka taba azzakarinka bayan ka yarda da tauro amin jannan albayan muna da lokaci mun ji goma to albayan yani anna nawaqidul wudu abubuwan da suke wurare alwala ijmala ala kismai ya raba su gida biyu al ahadas wal asbab akwai ahadas abubuwan da za su faru da kai akwai kuma asbabu abubuwan da sababbin su ne alolan taurari wa annal ahadas amma su ahadas hiya ma ya kharju min adil makharajai shine abin da ya fito daga ɗaya daga cikin mafisar ɗan adam guda biyu ko wajen fitsari ko wajen bayan gida in dai wani abu ya fita daga nan bayan alwala to alwala taurari an fahimci wannan shine min ahadil makharajai ala wajhi siha amma a fiskar lafiyayyen mutu ya saɗa zuwa ce mai ciwon yoyin fitsari baya cin wannan tsari a gane ko amma alawaje da siha ga mai lafiya lafiyayyen mutum wanda ba shi da wasu matsala to idan haka ta faru sai ka sake alwala amma mai jinya ta yoyin fitsari wannan shari'a ta ba shi dama ya tsallasa a haka an fahimci wannan sai malai ke cewa a wal'i'itiyar da kuma kulawa da sanin abin ya faru kaga lafiyayyen mutum idan iska ta fita daga jikinsa ya sani idan fitsari ya fita daga jikinsa ya sani an fahimci wannan amma sabanin wanda abin zai faru ma bai sani albaul wal gha'id wal rih kamar fitar fitsari ko bayan gida ko iska wal mazi wal wadi da kuma fitar wazi madi da mazi da wadi wannan duka suna zama ahdas suna zama sabubban da in sun faru alwala ta warware wal asbabu amma asbab sabubban da in sun faru sababin faruwar su alwala ta warware yil igma'u shine an gamo mutum kawai ya hadu da aljinu su bige shi din nan to alwala ta warware wasukur da mai wal junun da hauka wa jami'i ma yastatiru wa jami'i ma yastatiru wa yusiru al-akal da dukkan abin da zai gushe da hankali duk abin da zai gusar da hankali in dai kayi ta'ammuli da shi bayan alwala to alwala tawar waye ghafihi ko abin ya rufe a daina ganin hankali ma'ana hankalin da ya fice daga cikin mutum to wani iya sababa warware warwarewan alwala wa kadhalika qubla haka nan ki sumbatar matarka wa lamsul mar'a bi kasadin lazza ko taba jikin matarka da niyyar jin dadi aw wujudiha bidun liqasd ko kuma ka sami jin dadin baka yi niyya ba kai alwala ka zo kun hada jiki da iyalinka ka ji dadi amma ba niyya to shi ma wannan jin daɗin ya sababa warware alwala ana fahimtar wannan yawa wa kazalika masu zakri haka nan shafar al'aura bi baɗin likati au bi baɗin al'asabe da cikin da tafin ƴan yatsu ko tafin hannu biduni ha'il ko biduni ha'il ba tare da wani ha'il ba kamar wando ko wani mayafi haka in ka shafa a saman mayafi ba matsala wani ko ka ɗaura shawul ko ka sa wando ka yi wani abu in dai da wani makari tsakani kun ka shafa ba matsala amma ba makari haka in ya tsunka taɓa al'auran ka dare to shi ne abin da yake bada an fahimtar nan na ɗaya wa ammal hadis wa qad qala tabaraka wa ta'ala afwan wa ammal hadath amma hadasi abin da zai faru a jikinka ya warware ma alwala Allah ta'ala ya ce aw jaa ahadun minkum min al-ghaib ko ɗayan ku bayan yayi alwala ya je bayan gida an gane ko yi ayatul wudu a wacin aya ta alwala cikin surtul nisa wal ga'idu kinaya a ce ga'idi kinaya ce an qada'il haja min bawlin wa ga'idi wajen kinaya ce ta biyan bukatar fitsari ko bayan gida kun ga a Hausa ma akwai kinaya ko bayan gida a Larabci ma a ce ga'idi wannan kinaya ce kuma musulunci iya da wannan yasa can da yace aula mastumul nisaa wanda suka fassara kalmar da jima'i kaga qur'ani lastumun nisa'i yasa wa an suna fakewa da wa'azi ko wani abu su dinga batsa a cikin addini wannan ba daidai bane addinin musulunci addinin kunya ne an bayyana wannan duk qur'ani in dai Allah zai magana mu'amala tsakanin ɗa namiji da mace to kina yayi haka nan abin da ya shafi al'aura ko bayan gida ko fitsari duk kina yayi domin gurare ne wanda ɗan adam ambatansu a gunsa akwai kunya inda iya da imani musamman kuma a cikin jama'a amma sai ka ji an su daga ne wanda sunan malanta suna ta batsa a wajen karatu ba daidai bane wannan rashin kunya ne ko jahilci ne ko rashin ilimi ne amma addinin musulunci addinin kunya ne ya sa manzon Allah lokacin da iya nan idan mace ta zo mai tambaya sai tura ta wajen nan haka ake yi ke yar uwarki ce ba wata kunya tsakanin gudu amma ni akwai abin da za ta ji kunyar faɗa ko zan ji kunyar faɗa mata amma sai tura ta gida wajen iyalin haka ake an fahimta wannan shine ka'ida ko da kai malamin mata ne kana koya musu to ko da wata tambaye ce su rubutu da ba ko wace tambaya zaka ba su amsa gari da man salisu anan da azumi ko sai an yi taskiri ne ana tacewa an yi taskiri ne ba komai bane zai fito ka faɗa musu ba zai yi ba amma in yan uwansu ne mata ko in hizba mata yan uwansu zai su faɗa musu wannan nasarar ana fahimta amma abin da zama basic na alwala ne tsarki ne da sauransu zai ka faɗa musu nan ba matsala ba ne ba an gane wannan da ke ko musamman ƙananan ustazan idan kuna koyar da mata ku yi a hankali an gane ba komai ake zuwa a baje kolinsa a dinga magana da da'awa ko karantarwa musulunci bai da wannan ba fahimtu sai maliki cewa kinaya ce ta bayan gida ko fitsari ne yake cewa ga'idi wa ma ila zalika da duk abin da ya kama da wannan mimma ya kharji min ahadil makharjin da abin da yake fitowa daga daga cikin mafita guda biyu kun ga makharje ne ake cewa ba ce duburanka ko al'awa makharje ne kawai kike in an faɗi wannan kawai ka san mafitan nan guda biyu ta jike ka fahimtu wa qad qala sallallahu alaihi wa sallam annabi rahma sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la yakbalu Allahu salata ahadikum Allah bai karɓa sallar ɗayan ku iza a hadasa idan ya yi hadasi hata ya tawadda a sai yanzu hadasin kuma wancan abubuwan ne ko fitsari ko bayan gida ko fitar iska ko mazi ko wadi duk suna cikin hada to idan ɗaya ya faru to Allah bai karɓa sallar ka sai ka sake a hadisi ne ma'aikin Allah ya faɗa rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya fito da hadisi a waye gasilu zakarahu kullu min kurudil madhi idan mazi ya fita daga jikinka to shi ba wanka ake masa an gane ku mani kadai ake ba wanka ita kuma mace da gama jinin al'ada na haida da gama jinin haihuwa shi ne ke wajabtar mara ta yi wanka amma kai ɗa namiji inda baka wancan layin fitar maniyi to shi ne ke wajabta ma yin wanka amma waji da mazi ko macence ko namijin ne ba wanka a an fahimta shi hukuncin mazi to al'auranka duka za ka wanke dukkan al'auranka saɓanin fitsari in fitsari ne iya mafitar fitsarin kawai ake wankewa amma in mazi ya fita dukkan al'auran za ka wanke an fahimci wannan da kyau to wannan shi ne sai malik ke cewa waye gasilu zakaru kulla al'auranka duka za ka wanke ta min kurudil mazi idan mazi ya fita daga cikinka li hadisi sayyidina ali karramallahu wajahu hadisin sayyidina ali Allah ya kare da shi qali ke cewa kuntu rajulan mazza sayyidina ali Allah ya kare da shi yake cewa na kasance mutumin mutune mai yawan fidda mazi ne mazza ne mai yawan fidda mazi bin sayyidina ali Allah ya kare da shi fastahayaitu sai na ji kunya an as'ala annabi sallallahu alaihi wasallam domin ina jin kunya tambayar manzon Allah an gane ko domin kaninsa ne ko manzan Allah sayyidina Ali kanin manzan Allah da mahaifin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da mahaifin sayyidina Ali kowa dai uba dai mahaifin manzan Allah shi ne gaba da mahaifin sayyidina Ali radiyallahu an gane ko sannan kuma sirkin sa ne sayyidina Ali ya auri yar gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna Fatima kaga sai yake jin kunyar manzan Allah a yi jin kunyar surfi shari'a ne ko haka ne mazalin duk iliminka duk karatunka to wajibi ne ka ji kunyar sarkinka ba boyi jin kunya ta lokacin nema ba ka san akwai masu wannan lokacin nema sun mai da kansu ƙananan ƙusazai waliyai haka in sun ga sarkin suna neman yasu suna son kui da kai amma ana auren kuma shi kenan yanzu ne wannan to abin da shari'a ta ce sarkinka iya kama da mahaifinka iya kama a wasu guraben da ana fahimta saboda ka kunjin kunyarsa da girmama shi da ɗauke masa damuwa kana da iko wajibi ne wajibi ne wani an fahimci wannan kaga sai na aliyu radiyallahu anhu domin ya auri yar gidan manzon Allah sallallahu alaihi yake jin kunyarsa ya masa wannan tambaya yake jin kunyarsa ya masa wannan tambaya yace shi mutum ne mai yawan fidda mazi amma iya jin kunyar tambayar manzon Allah an fahimta sai ya ce limakanata ibnatahu min domin akwai yarsa ina aurenta jin kunyar sarki shari'a ne fa amartul miqdad sai na umarci wani aboki na ana ce masa miqdad nace miqdadu ga matsala ta da Allah idan mun je wajen manzo Allah kai wannan tambaya anan aka ce halal ne idan ka ga wani iya aikata wani kuskure kuna zama kun karatu da shi kai ba kai kake abin ba kai kuma ba za ka iya faɗa mai ya gamsu ba sai kai tambaya a abu domin a amsa ya ji da kunnen an fahimta wannan shari'a ce ka ga miki dadu ba matsalarsa ba ce amma sai ya tambayi manzon Allah game da matsalar idan manzon Allah ya karanta matsalar sai sai na aliyu an fahimta wannan da miki dadu ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam game da matsalar mazi fatarsa daga jikin mutum fa qala sai manzon Allah ya ce yaghsilu zakarahu wa yatawaffa shikenan mutum zai wanke al'auransa gaba ɗaya sai sake rarrasu wannan shine hukuncin fitar mazi an fahimci wannan rawahu sita malamai shida ne suka rawaito wannan hadisi wa qala rajulun min hadar maut wani mutum daga cikin mutanen hadar maut can wajen Pakistan ne ina tsammanin ko indi indi din yace mal hadasu ya abu hurairah yake tambayar sai na abu hurairah me hadisi ya abu hurairah ƙarar suke cewa fusa'un auduraun fusa auduraun kamar fitar wani abu daga mafita guda biyu na yini hadis fitsari mazi waji mani an gane ko su ne fusa duraɗin ko bayan gida da fitar iska waɗannan su ne hadisi tambayar da aka yi wa abin hurare ba da amsa kenan rawahu al-bukari wa muslim hadisin ya cikin bukari da muslim wannan musakil bacci mai nauyi sai Allah kai mako mai zuwa insha Allah za mu tashi amma bacci mai nauyi shi ko menene matsalar sa game da Allah abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sa abinda ne kuskure kuma Allah ta'ala ya yafe mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta Allah ta'ala ya nuna mana kuskuren mai ba mu ikon gyarawa Allah muna roƙonka ka ji kan mahaifanmu da mu da su Allah ka sa aljanna ce mu kuma Allah zuriyar mu Allah ka taimaki mu wajen tarbiyyantar da su ya Allah ka ɗora mana zuriyarmu da mu akan tafarki madaidaici Allah ta'ala muna roƙonka alkhairin duniya da lafiya Allah muna neman tsarinka daga shirin duniya da lafiya Allah ka samu lafiya mu gama lafiya majinyata a cikinmu Allah ka ba su lafiya wanda suke fama da wasu larurori Allah ta'ala ya sauka musu Allah ta'ala ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya wannan kuncin rayuwa da muke ci ya Allah ka mana mafita ya Allah ka mana mafita daga gare ka damuna da take alamun zuwa da sauka Allah ka sa mata albarka Allah ka sanya wannan damuna albarka ka raba mu da fari a cikinta da kwari da duk abin da ta da hankalin manoma Allah muna roƙonka wahalar wannan da ake ciki ruwan sha da wahalar wutan lantarki da tsadar man fetur Allah ka mana ƙarshen sa ya wannan fitina tana taɓa zukatan da yawa daga cikin mutane ya Allah muna roƙonka ka mana mafita kan wannan al'amari duk inda matsalar take ta makare Allah ka fi kowa sananta ya Allah Allah ka rore wannan matsalar ya Allah in agun mutane suke suke da ikon yi ba su yi ba ya Allah ka yi da kanka ya Allah idan mai ikon yi bai yi ba Allah ka cire shi ka kawo da zai iya yi ya Allah Allah ka mana sauki a wannan matsaloli ya Allah wannan karatu da muke Allah sai zama haske a gare mu a duniya da lahira Allah ya ba mu ikon gyara kusakuran mu Allah ya ba mu ikon tsayawa akan daidai wanda ya asasa wannan maktaba muna roƙon Allah ya karba masa ayyukansa ya ba shi ikon fada da ayyukan alkhairi fiye da wannan karuwa da ya samu ta aure a mako da gabata muna don Allah ya ba su zaman lafiya Allah ya kawo karuwa ta alkhairi da shi da dukkan aurarakin da aka yi na musulmi da wanda za a yi duka Allah ya samu su albarka masu neman mazaje cikin mata Allah ya ba su alkhairi masu neman aure maza cikin masu auren masu neman aure cikin mazaje Allah ya ba su suma mata na alkhairi masu neman ƙari Allah ya buɗa ko ba masu neman ƙari ne suna jin tsoro ko to masu neman ƙari Allah ya ba su na alkhairi ya sa a yi lafiya kuma a wani lafiya Allah mai da kuma gidansa lafiya Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi